نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاترق وتن شعبان shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta 2023 miladiya darasi na 131 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa nigeria idan yan uwa za su iya tunawa muna cikin ƙarshen fasalin da yake magana akan shiryar manzon allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mu'amala da kafirai akan abin da ya shafi sulhi da kuma karɓan jizya da mu'amala da munafukai da ahlul kitabi akan wato wuraren zamansu da kuma mu'amala da su ta harkar noma yau za mu kawo ƙarshen fasalin da taimakon Allah wanda shi ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala a cikin zadul ma'ad a ƙarshen wannan fasali ya kawo matsaloli ne na fiƙihu matsaloli ne na fiƙihu wanda akan su ya rufe babin gabar magana ta farko malam ya ce wa daf'ul ardi ala nisfi dalilun zahirun fi jawazil musaqati wal muzara'a wa kauni shajari نخلا لا أثر له البتة فحكم الشيء حكم نظيره فبلد, فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض فإنه لم يعطهم بذرا البتة وهذا مقطوع به حتى قال بعض أهل العلم لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى والذي اشترطوه والذين اشترطوه من رب المال ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس على المضاربة وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب فإن في المضاربة يؤود رأس المال إلى المال ويقتسمان الباقية ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم فلم يجيزوا ko falam yujzu albazra falam yujru albazra yujru daga jara yajri albazra majra ra's almali bal ajrawhu majra sa'ir albaqali gabar magana ta farko abinda malam yake bayani akai shine a dunkule hukuncin almusaqa da almuzara'a da kuma mudaraba wannan wasu abubuwa ne guda uku wanda ake yin su ta hanyar kasuwanci an ce almusaka da almuzara'a mutane ne za su yi tarayya dangane da amfanuwa da gona ko ta dabino ko ta mangwaro ko ta inabi ko ta alkama ko ta gwanda ko mata mai abinda ake nufi shine kamar yanzu kai kana da gona akwai dabinai a cikinta ko akwai ayaba a cikinta ko akwai gwanda a cikinta to ba za ka iya ɗaukar nauyin kulawa da ita ba sai ka nemi wani wanda yake da hali yake da kuɗi ko yake da ƙarfi sai ka ce ya zo ya kula da gonan nan ya gyara ta ya kyautata ta idan ya gama in kaka'ar amfani ta yi za ku raba amfanin gida biyu wannan shine ake cewa almusaqa ko almuzara ya halatta kai business ka samu gonaki kai ta siya kana yankawa gonaki sai ka bayar sai mai gyara gonar ya gyara amma in shekara ta zo ƙarshe sai ku raba amfanin gona wataƙila ka yi gona ka shi shuka ayaba ayaba amma ba za ka iya kulawa da ba su ruwa da ba su taki da ban ruwa da jawo inji da sa sauran kula da shi ko inda binu ne a mai kilili da waye da sauransu ba sai ka ɗauki wani ka ce ya zo ya yi amma idan kun gama za ku raba amfani kai saboda kai ne mai gona kuma kai ne mai asalin tushen itatuwa to akwai wannan akwai hukunce-hukunce da ya shafi wannan akwai saɓanin malamai shi iri shi ne albazar irin wa zai ba da irin mai gona ne zai ba da iri ko kuma mai aikin gonan idan ta kama amfanin gonan yana buƙatar iri waye zai yi idan misalin shinkafa ne zai yi ba zai ba da irin mai gona ko ku wanda zai zo ya aikata wurin to shine za mu tattauna matsala ta biyu akwai mudaraba mudaraba shi ma wani wani tsari ne na kasuwanci tsakanin mai kuɗi da wanda yake da ƙwaƙwalwa da basirar juya kuɗi kamar misali kai kana da miliyan hamsin amma gaskiya baka sanya za ka yi da miliyan hamsin ɗin nan ba baka iya wato kasuwa ba amma akwai abokinka shi ya iya juya kuɗi shi kuma bai da kuɗi da ka zauna da kuɗin nan a banki kai ta ajiyar su baka sanya za ka yi da su ba to ai gwanda ka kira shi ku yi wata yarjejeniya sai ka kira shi ka ce ina da miliyan hamsin ka zo mai mudaraba yanzu ina bayanin mudaraba ɗin ne zan baka miliyan hamsin ka juya idan an gama kasuwa kamar wata shida kamar shekara za mu zo mu yi lissafin abin da miliyan hamsin ɗin nan ta kawo amma ina so mu yi sharaɗin kaso nawa zan baka a riba to ya danganta ga yarjejeniyar da kuka yi da kai da ainihin ɗan kasuwan da zai juya maka kuɗin wani zai ce alaji in muka juya in na juya miliyan hamsin ɗin nan duk ribar da aka samu a raba ta gida biyu in ɗaurabi ka ɗaurabi amma ni ban san ribar ba amma ko me aka samu sai mai kuɗi ya ce a gaskiya sai dai in ɗau kashi biyu kai ka ɗau kashi ɗaya idan ɗan kasuwan ya ce ya yadda ya aminta halas sai a je a yi kasuwa in kuma ma ɗan kasuwan ya ce a'a ai alaji ni da zan juya kuɗi da wahala sai dai in ɗau kashi biyu kai in baka kashi ɗaya riba idan ba ku gane ba an juya miliyan hamsin a ƙarshen shekara sai ta zo da miliyan uku to sai a ittifaƙi ko dai mai juya kuɗin ya ɗauki miliyan ɗaya mai uwar kuɗi asali ya ɗau miliyan biyu in sun yadda almuslimuna ala shurutihim ko kuma mai juya kudin ya ce a ni da wahalar juya kudi saboda Allah kuma kai da jan riba mai yawa gaskiya sai dai mu raba biyu sai dai mu raba biyu ka ɗauki rabi ɗaya da biyar nima ɗau ɗaya da biyar sai mai kudi ya ce ban yadda ba mana duk dai yarjejeniyar da suka yi wannan suna da yanci shari'a bata ce dole mai kudi kaza zai ɗauka mai juya kuɗi kaza zai ɗauka ba wannan shine mudaraba kuma jama'a wannan shine nau'in kasuwanci da shari'a ta aminta ai akwai salam akwai salaf duk ana yi amma wannan mudaraba din akwai taimakekeniyar juna ta bangare guda biyu wanda bai da kuɗi yake zaune yana da basirar kasuwa kaga an fitar da shi daga zaman gida da zaman banza an ba shi kuɗi kuma an koya masa amana ya je ya riƙe ya samu alheri yanzu a halin da ake ciki wani ya ɗauki miliyan hamsin ya baka ya ce ka je ka juya ba zai waiwaice ka ba sai shekara ka buga lissafin abin da aka samu na riba ku raba biyu ko ya ɗauki biyu ka ɗau ɗaya haka ya taimaka maka ko ba haka ne ba amma inda amana sannan shi kansa mai kuɗin ka taimake shi ai da ya zo ya ajiye miliyan hamsin ɗin nan a ajiye ta shekara a banki kurin kuɗin ruwa masu banki suke ta cin kuɗin ruwa su ta juya kuɗin ka san kasa kuɗi a banki ba juya ake ko ka yadda ko baka yadda ba yawa su dai da yake akwai aminci duk lokacin da ka nemi kuɗin ka zaka samu in ba su da yawa sosai su ma yawa in da yawa sai a ce sai ka dan jira da sauransu to kaga in kun lura a cikin nau'i na mudaraba dinnan akwai taimakekeniyar juna da shari'a ta koya mana wannan shine nau'in kasuwancin da ake yi a da a lokacin da akwai amana yanzu ma din wasu suna yi ba za a rasa masu amana ba imam bukhari shi ma yana wannan kasuwancin da shi da da in ya je gari ya sauka sai ce a nuna masa ƙwararrun 'yan kasuwa da suke kasuwa akan kaza in aka gaya masa sai ɗauki kuɗinsa sai ba su su je su yi ta juyawa bil amana bayan wata shida su zo su yi lissafi su ɗauki nasu ya ɗauki nasa amma uwar kuɗi ta mai kuɗi ce duk lokacin da aka zo mudaraba za a yi lissafi kamar yadda ya zo a cikin muwadda imam malik ya yi bayani sosai a kitabul qirat ya ce to kafin a fara maganar raba riba sai mai kuɗi ya ce ina uwar kuɗi tukuna na baka miliyan hamsin e kar ya zo ya ce a alhaji an samu ribar miliyan uku miliyan biyar bari mu zo mu raba ta kace a ina uwar kuɗi in ganta tukunna keke da keke in ba haka ba sai ya ɗebo maka miliyan uku a cikin miliyan hamsin ɗin kuraba ya gama da kai tunda kai ba mai bincike ba ne ina gaya muku in za a yi shari'a kenan in ma kuɗin nan babu su to a nuna kayan miliyan hamsin ɗin in ma akwai alkawari ne da aka karɓi kaya a ba da receipt da invoice na kayayyakin da aka siyo da wayewa da sauransu in ka ce za ka yi wannan keke da keke baka saba wa Allah ba amma ka ba mutum kuɗi kawai zai ce ma ya an samu riba kawai kai kullum sai dai ku zo kuna raba riba kuna raba riba wataƙila yana can yana ta gini da kuɗinka ko ya sai fili da kuɗinka yana canja mota ya aurar da 'ya'yansa ko ya ta ƙara amarya da kuɗinka duk shekara kuma sai ya ɗebo cikin kuɗinka kuma sai ce ku raba riba sai wani lokaci mai zurfi ya yi ka zo neman uwar kuɗin ka sha mamaki da ka duk lokacin da aka zo in dai shari'a ne in dai mudaraba ne ta musulunci idan an zo za a yi to sai ka nemi ka ga uwar kudinka musamman in akwai rashin aminci da zamba cikin aminci in kuma ka ce a'a ba komai ka yarda da shi ba sai ka ga uwar kudi ba to ka je ka je ku ta lissafin ni dai ba ruwana na dai gaya maka gaskiya wannan shine mudaraba to yanzu idan to yanzu a mudaraba to ya za a yi da yan wahalhalu da ake na kashe kuɗi sai an cire kudin shago sannan sai an cire kudin transport na yara da kudin abinci expenses duk gabaki daya yan nauye-nauye to sai aka ce to yaya dan abin da bai kai ya kawo ba mutum zai iya dan tabawa kuna mu zaraba tun da sai karshen shekara za a raba an baka shago ka zo mai dan tsire ya zo wucewa da yamma za ka ce kai bismillah ka san ba kudinka ba ne fa suka ce dan kaɗan wanda bai abin nan ba za ka yi taɓa wanda bai zai cutar ba dan kashin miya haka za ka dan tafi da yamma irin masu sai da nama a farantin nan yana da arha in yamma ta yi sai ka kira ka ce yanka mun na dubu ɗaya ba laifi in akwai ƙarfin jari amma kada yayyawa ka yi tafiya ka je lagos za ka siyo kaya duk a cikin kudin mudaraba za ka yi kudin jirgi da kudin dawowa kudin hotel da kudin transport da kudin abinci duk a cikin kudin tunda ai kasuwa ka je yiwa da haka idan ka je ka siyo kayan ai in ka zo tsora riba za ka cire kudin jirgi da kudin transport da kudin komai ina fata ana fahimta yawa wannan duk ya halatta to idan kuna mudaraba da mutum ka ɗauki miliyan hamsin ka bashi kace ku yi muzaraba ta juya kuɗi shi kuma sai tsallaka ya je nemo wani sai ya daɗa bashi ya ce kai ma mu yi. ka gane shi ka yadda da shi sai ka bashi miliyan hamsin ashe buge ne bai da ilimin kasuwa sai ya je ya nemo wani ɗan uwansa ko wani wanda yake kasuwa ya ce je ka ka juya kuɗin nan to duk asarar da aka samu a cikin wannan kuɗi to tana kanka kai ɗan kasuwa da aka baka dan ba da izinin mai kuɗin ka ba wancan ba amma in kai ne kuka yi mu'amala kasuwar sai aka samu asara to za a zo a duba me dalilin asarar nan gobara ce a shagon aka yi to sai a ce a bincika yaya aka yi aka yi gobarar nan ba wacce za a yi kawai Allah ne kaddaro ba sai an bincika idan haka Allah ya kawo ta to shikenan mai gida zai dauki asara kai ma za ka dauki asara dan a wannan shekarar ba za a raba wata riba ba duk kun yi asara saboda me akwai amana ai ka yadda da shi ne ka bashi da haka duk wanda zai bada kudin sa na muzaraba a juya masa in aka samu wata asarar da daga Allah ne to ya shirya cewa fa zai iya daukan wannan asara ba a zuwa a ce sai ka biya tunda gobara ce ta zo ta ci kasuwa gaba daya amma in aka duba ashe wata tsohuwar hita ne yake jona shayi da ita ta mutu ba ta da ba ta da kan abinan sai ya je ya jangwale ta ya jona ta ya rufe shago ya manta ya tafi ya batta shago cikin dare hita ruwa ya ƙone roba ta ƙone ta bi kafet kawai ta bunka gobara to wannan sai ya biya ƙwarai kuwa sai ya biya idan direba ne kuke harkar mudaraba da shi ake juya mota ko ake juya tireloli ko wani abu sai aka ce ai mota ta yi hadari to sai fa an je an auna ya aka yi ta yi hadari shari'a fa ba ruwanta wai Allah ne ya kawo kawai a'a sai an bincika ya aka yi ta yi hadari a wallahi abin da ya faru a wallahi ya shawo kwana ne wani wani mai mota kawai bacci ya kama shi ya wuce masa gaba shi kuma ya haura shi motar ta kifa to kaga wannan bai da laifi ko ba ka bane sai a ce to shikenan sai a yi lissafi a dau asara kai ribarka da za a baka a wannan lokacin baka da ita dan bai zai yi mai gida ya rasa uwar kuɗi kuma a zo a raba riba a baka ba bai zai yi ba za ka yi haƙuri to amma sai aka bincika ka a wallahi alhaji ne daman akwai tayoyi guda biyu na gaba da suka mutu kuma ya ce sai ya je onace ya dawo zai canja a wallahi sai ya biya kaga sakacinsa ne a'a motar nan daman tana jakin ba ta iya abin nan ya je ya ɗebi kaya ya tafi hawan mambila da ita motar da tana jakin hawan mambila tana zuwa ta yi rabi kawai ta yi baya ta yi waiwaye laifin waye direba to wannan duk abin da aka bincika a nau'i na kasuwancin mudaraba sai aka samu sakacin shi mutumin to shi zai biya dan kasuwa a'a wallahi an samu matsala hasara yan fashi da makami ne suka zo suka yi fashi aka kwaci kuɗi sai a ce ya aka yi aka yi fashin to a daman wallahi ya zo zai tafi Lagos ne ya ya hau motar inyamurai ya zuba miliyan uku a jaka a wannan yanayin da ake ciki ka hau motar ka hau motar inyamurai da miliyan uku a cikin jaka wai da yake kai diga ne za ka je sayan kaya baka da wayo ne kai wani irin dan kasuwa ne wannan wallahi barayi suka zo fafafa da bindigogi alaji da kyarmani aka samu ne daga daji ba ruwan alaji wallahi sai ka biya waye ce ka ɗebi kuɗi ka zuba a jaka ka tafi da su ai ba a yi sai ka zuba a account in ka je a transfer haka ake yi to dukkan asarar da aka ga sakacin ɗan kasuwan ne to shi fa zai biya wannan shine riski na muzaraba ka karɓi kuɗin wani kana juyawa inda sakacinka ne in alƙalin shari'a ya zo kai za ka biya wannan kuɗi idan kuma babu sakacinka mai kuɗi duk fitinarsa bai isa ya ɗora maka sai ka biya ba kun fahimce ni to wannan shine gabar farko da malam ibnu qayyim ya kawo wancan mudaraba musaka ko muzara'a na muku bayaninsa mutum zai bayar da gonarsa aje a numa masa ya kwanciyarsa a gida ga musulunci malam ya zo da harka ta abin nan in kana da kuɗi za ka huta ka samu gonaki wanda mu yanzu ba ma yi ka samu gonaki ka shuke gonakin nan da ayaba kai wayarin ɗinsu da bohol da ruwa bishiyoyin ayaba masu kyau na zamani da gwanda gwanda din nan akwai lokacin da gwanda take yi irin da azumi irin tana tana daraja ana fitar da ita har kudu har Lagos har ina ne ko ina ne a packaging a gyara a'a mangoro ne za ka yi a'a wata gwanda wata gwaiba ce wani speshi na daban wanda dun ba ma yi mu kawai gonakinmu dawa muke shuka da masara amma business ne mai kyau ka samu wani irin mangoro mai yi da wurin manya-manya duk gonar a maimakon wannan dawar da kake shuka wallahi malam in ya zo maka da mangoro a shekara sai kai tirela nawa ya fi kudin dawar da za ka shuka shekaru amma ba hikima ka shuke ta duk da mangoro iri ne mai kyau ka ta bashi ruwa kana sa masa taki har allura ana yi wa bishiyoyi a zamanance kawai sai ka zo ka ba wani ka ce je ka gyara in amfani ya zo sai mu raba gida biyu kana kwance a'a gwanda ce ka shuka lokacin yinta duk za ta yi ya'ya ta yi fure to amma mu sai mu ce muna nan muna jirga sai damuna ta sauka mu je mu sara mu shuka gida da dawa da wake da waye a'a noman kala kala ne nau'i nau'i da haka ya kamata 'yan kasuwa su koyi kasuwa da faɗi ba kasuwar zuwa kantin kwari kawai ko zuwa wafa kawai ko kasuwar zuwa singa kawai ba a ana yin kasuwa a gona ma amfaninsa shine za a rage masu zaman banza mutanen ƙauyukan da suke gurin duk an ɗauke su aiki sun samu abinci sannan kuma an yalwata ƙasa da amfanin kayan marmari za ka ci gwaiba mai kyau lafiyayya mangoro mai kyau na zamani mai kyau yanzu duk mangarorin nan da ake kawowa masu wulbairu suna sayarwa ai sai ku tambaya a Kano ba mu da ƙasar da zamu shuka wannan mangoro muna da shi amma fikirar ce babu da haka wasu ne suka gane business din suna renan mangoron wata uku kuɗi biyar shida in ya zo dole ne da kai muna bukata a gidanmu kaga mangoro ɗaya an ce maka ɗari biyar mala ai wannan business din mai kyau ne ai mangoro ɗaya a ce ma ɗari uku mai wulbaro guda ɗaya zai iya loda mangoro wajen guda ɗari hudu to yaya kaga idan a gonarka ne aka je katan katan na kwali duk katan katan kwali dubu nawa za ka samu kuma me wahalar noman mangoro rijiyoyi ne fa bohol za ka tona ka sa musu inji ko da sola kawai ana ba su ruwa ana ɗan sa taki na kashin awaki ko na shanu ana kula da su ‘yan watanni kaɗan zai rakacam zai yaya sai a zo a ta sara ana ɗiba ana ɗiba motoci tireloli za su zo yanzu wanda yake da mangoro mai kyau wallahi malam za ga duk garin nan ana siyan sa irin manya manya mangarorin nan ko ba kwa siya ha sun fi fito amma ka tambaya malam daga wace gonar ka ba hanyar gwarza gaba daya ba za ka gani ba ba hanyar dan batta gaba daya ba za ka gani ba ba hanyar kaza daga ina daga kudu ake kawowa sai can tsallake wajen adamawa adama can wajen mubi mubi can inda suka gano abu me yasa mu ba za mu yi ba wannan yana nuna mana cewa musulunci ya bayar da hanyoyi na noma kala kala kala wanda za mu ci moriya wanda kuma za mu samu amfani Allah sa dai kuna ganewa jayyid to shine malam yace wa daful ardi ala nisfi dalilun zahirun fi jawaz al musaqati wal muzara'a mutum ya bayar da gonarsa a bashi rabin amfani wannan yana nuna halaccin yin muzara'a da kuma musaka wannan ɗaliban ilimi za su iya kowa cikin muwadda ya yi fasali mai tsawo da babi mai tsawo da yake bayani akan muzara da musaka sai a koma a ji hukunce-hukuncen to sai kuma abin da ya zo a riwaya a hadisi wannan muzara ko musaka ɗin gonaki ne na gonaki ne na dabino gonaki ne na me? na dabino to ibn qayyim ya ce to yanzu wani zai iya cewa tunda a lokacin annabin an yi wannan musaka din akan gonar dabino ne kawai kenan ba za a iya yi a gonar ayaba ba ko gonar gwanda ko gonar shinkafa ko gonar wake ko gonar alkama ba za ka iya sa wani ya je ya noma gonar ya kula da ita in an zo ku raba gida biyu ba ya ce wa kaunun wa kaunu ashajari naklan la atharan ulbattata bai da wani tasiri ba wai dole dole sai ya zama mai dole dole ba sai ya zama a dabino gonar dabino ne kadai ba la ko me yace fa hukumu shay hukumu nadhirihi hukuncin abu daidai yake da hukuncin ainihin wato makamancinsa duk gidan duk gonakin da suke a wani gari gonakin na inabi ne da tin inabi ne da tin da sauransu to daidai ne da hukuncin garin da yake gonakinsu shajarhumun nakhlu sawa'un wala farq ba bambanci ma'ana tunda hadisan sun zo suna magana akan yin musaka da muzara'a akan gonar dabino ne to ba laifi bane idan an yi a gonar inabi ko gonar wake ko gonar masara ko gonar ayaba shine abin da yake so ya nuna mana ba bambanci to sai magana iri wa fihi annahu la yashtaratu kaunu al-bazri min rabbil ardi a cikin kisar mun karanta cewa ba sharadi bane iri irin da za a shuka gonar ya zama daga wajen mai gonan ne ibn al-qayyim yana da ra'ayin cewa irin da za a shuka ba daga wajen mai gonar bane daga wajen wanda zai karbi aikin gonar shi zai zo da irinsa shi fa mai gona kawai yana da rijiyoyinsa idan noman rani ne ko ya riga ya gyara gonarsa ya sassare ba daji ba ne tana da takinta tana da ƙarfinta kawai shi shi ne harkarsa zai je kwanciyarsa ne a gida in an gama amfani a raba gida biyu a bashi yadda suka yi yarjejeniya dawa da ainihin wato wanda zai noma masa abin ba sharadi ba ne har ma duk da cewa akwai waɗanda suka ce irin shi mai gonan ne zai bayar to sai ya ce ai la yushtarar kawun albazar min rabbil ardi fa inna lam yu'ti'in bazaran albattata a kissar da muka karanta ai ba a bada iri ba kwata kwata wa hada maqdu'un bihi abu ne da aka yanke hukunci akai hatta qala ba'd ahli al-ilmi law qila bi shirat kauni kaunihi min al-amil lakana aqwa wasu ma malaman sun ce dama a sharɗanta a ce iri ya zama daga daga mai aikin gonar ne ba daga mai gonar ba to da hakan ma ya fi kyau ya fi ƙarfi malam ya ce wallazina sharaɗuhu min rabbil mali laysa ma'ahum hujjatun aslan aksara min alqiyasi an almudaraba waɗanda suka sharɗanta cewa iri ya zama daga wajen mai aikata gona ba su da wani dalili sai kiyasi kawai da suka yi akan muzaraba na yi muku bayanin muzaraba to me bayanin ibn qayyim anan iya suka ce muzaraba kam asalinta ba ba mai gidan ba shi ke bada kuɗi ba sai suka ce to tunda a muzaraba mai gidan ne zai baka miliyan biyar ka juya ku zo ku raba shi ma yana zo aikin gona ai ya kamata mai gidan shi zai baka irin amfanin shine suka yi wannan kiyasin to shine ibn qayyim yake raddi yake cewa a'a ba haka bane wa hadha ila an yakuna hujjatun alaihim aqrab sai ce to ai wannan magana ma hujja a kansu ma take ma shi yafi ma kusa hujjar a kansu su da suka ce ba da sunan shi suka kawo wannan kissar ta mudaraba suka ce lalle mai aikata gona shi zai zo da iri to wannan ba da sunan mai gona shi zai zo da iri to wannan hujjar akan su ce akrab fa inna fil mudarabati ya'udu ra'su al-mali ila al-maliki wa yaktasiman al-baqi ibn al-qayyim kenan yace to a ai asalin mudaraba in an gama harkar kasuwa uwar kudin asali ba tana koma gurin waye ba gurin mai kuɗi yanzu idan na baka naira miliyan hamsin Allah sa an samu miliyan hamsin in baka ka juya yawwa ku ci amin mana yawwa ko ba kwa son almajirai su samu kuɗi ne idan aka zo kai kasuwar ka juya bayan shekara biyu uku sai na ce business din ya ishe ni ai kaga zaka damun da me miliyan hamsin dina to sai ibn qayyim yace to me hikimar ku ku ce wai idan an zo ba ni sunan shi in an zo aikin gona wanda zai yi aikin ba ni sunan shi wanda zai aikin wannan gona shine zai kawo zai kawo iri ai ba hikima a ciki in ma kun ce in kun kun ce in kun ce haka to ai mudarabar ma asalinta duk tsiya dai kuɗin zai dawo gun wannan ba ni sunan shi zai dawo gurin mai asalin kuɗi ne kenan yana nuna mana ko shekara dubu za a yi ana juya naira miliyan ɗinka hamsin ko miliyan biyu ko miliyan nawa duk inda za a je a dawo to za fa a dawo maka da kuɗinka in an gama business magana cewa ai alhaji kuɗin nan sun daɗe sun ɓata a'a an yi kaza duk bata taso ba to yanzu malam ina so na gaya muku wani abu da akwai mutanenmu suna da kuɗi a zuba a banki a bankuna sun zube su kawai malam masu bankunan nan ne suke cin moriyar kuɗin nan amma wallahi ba za su iya cire kuɗin nan su bara a musu kasuwa ba ka san me ba wai dan ba su da imani bane ka san me ba wai dan ba sa son su samu karuwar kuɗi bane ka san me ba wai dan ba su da tausayi bane ka san me rashin amana wallahi malam sai kaga mutum banza banza yana da biliyan a bankuna wallahi kwanan nan ana magana harkar canja kuɗi canja kuɗin nan a wani gari fa aka ce wani tsoho haka ake ganin sa a iska iska gaishe shi ma ba a yi ya ce wai canjin nan da gaske ne canjin nan za a yi ne da ya tabbas wai ga an fara kin karban dubu ɗayan na malam tsohon nan da ya kwance kwance a karama karama a gida kawai sai je sai je karin wani naira miliyan ɗari takwas kai ana ganin su a banza ɗari takwas a ina suke yana da su ƙwarai mala akwai masu kuɗi ba ba za ka gani a rigarsa ba ba za ka gani abin da su amma wannan kuɗin abin da za ka tausaya ba mamaki watakila ba lalle akwai mutum ɗari takwas da suke amfanuwa da ita ba malam wannan kuɗin fa ko jiha ce ta samu wannan kuɗin fa ta samu kuɗi kwarai kuwa a babin kasuwa ba ai wannan malam in ka iya kasuwa kai da talauci har ila kiyami sa'ati abinci dai da zaka ci da sutura da rayuwa da wurin da zaka zauna ka gama ɗari takwas ya ko ɗari ma ta ishe ka yi to matsalar shi ne muna da masu kuɗi mazanmu da matanmu yanzu akwai ma'aikatan gwamnati masu aikin gwamnati suna da kuɗaɗe a banki kawai suke tara kudin amma ba sa ba da kudin a juya saboda ba amana da haka ya kwammace gwanda ya bar bankunan nan su ta cin kudin kuma abin bakin ciki majoritin bankunan na najeriya ba namu bane ba na yan arewa ne ba na musulmi bane wallahi na arna ne malam mukan arna ma kuma majoritin su kuma ku tambayi ma'aikata bankunan nan su gaya muku bankin kaza sai ku ji na wani ne bankin kaza na suwane ne banki kunan arewa sai kun dade kafin ku gano wani bankin da yake naku ne in ba yanzu Allah ya kawo mana Jaiz da su Taj Bank din nan ba Allah ya kara musu daukaka da habaka Allah sa ƴan kasuwa musu ta kai musu kuɗi suna ajewa bankunan musulunci bankunan musulmai jarin musulmai ma kaga musulmi bai da account a cikin su to can muke kai musu kuɗi yanzu wannan harkar no cash no cash din wallahi malam su aka karfafa ai shi wannan mutumin da kaga ya kawo wannan abun da ya san majoritin bankunan din na jama'ar sa ce ta ka ya karfafe su ku ba ku da shi sai ku ta tara kuɗin amma banki business ɗaya yi yanzu akwai wani babban banki da baran faɗi sunansa ba yana cikin manyan bankuna a ƙasar nan wallahi mai bankin da nawa ya fara da miliyan ɗari kawai ya fara amma yanzu bankinsa yana daga cikin bankin da ake dogaro da su kuɗi na fitar hankali ya yi ƙarfi wanda gwamnati ma ba lallai ta kai shi ƙarfi ba don kuɗin da yake da shi ba lallai wata jiha tana da kuɗin ba amma me yasa mu ƴan kasuwanmu ba za su yi ba me ba za a yi ba tsarin ne ba za ka yi ba gashi nan abu a ilmance a rubuce yaranmu suna ta karanta bankin and finance ɗin nan bankin and finance amma ga suna zube ba su da aikin yi ga masu kuɗi sun ɓoye kuɗi to in ma ba za ku sa su a kasuwa ku ku bude bankunan mana ku sa tsarurruka na musulunci ku samu kuɗi kuma ku samu ciyar da al'umman ku gaba yanzu duk wata transfer da za ka yi sai ga an cire naira hamsin naira kaza in ka lissafa wannan hamsin hamsin ɗin sau miliyan ka ce banki ɗaya yana da kwastoma mutum miliyan ɗaya misali a rana ɗaya transfer ɗaya idan ka yi aka ɗauki naira hamsin naira hamsin sau miliyan sau miliyan ɗaya nawa ka gaya mu ku ne 'yan kasuwa faɗi mana naira hamsin sau miliyan ɗaya miliyan hamsin to yanzu ka duba don Allah ai sun gama warkewa ko yanzu aka daina harkar no cash ai sun dawo da ƙarfin ku ne kuke raina kuɗin duk transfer ɗin nan da za ka yi ko ko ɗari biyu kai transfer ko dubu ɗaya kai transfer ko nawa fat za su cire wannan hamsin ɗin da kwabo kaza kuna rena kuɗin ne amma duba yawan al'ummar kuma duba yadda aka takura mutane mutane suke ta buɗe banki wani business ne suke yi da kuku kan kuwai wannan yana kwance kawai zai same ta a rana ɗaya idan mutum miliyan ɗaya sun yi transfer yanzu yadda babu kuɗin nan transfer transfer a rana ɗaya in mutum miliyan ɗaya kawai suka yi wannan yana da nawa miliyan hamsin akwai business ɗin da zai bashi kuɗi sama da wannan ina bagin ciki na ji bankunan nan cewa babu namu na 'yan arewa wallahi wani a rana ɗaya zai transfer sau goma mutum ɗaya to kar ma ka ce miliyan hamsin miliyan ɗaya kaddara ma ka ce yana da yana da yana da customers dubu ɗari biyar a rana ɗaya transfer nawa za a yi masa duk wanda ya transfer sai an ce wannan wannan mafi karancin kuɗi banda percentage kaza da ake cirewa in an cire kuɗi miliyan kaza banda na maintenance banda na waye da waye da sauransu malam wani ilimi ne da mutanenmu ba su farga ba su gane ba ba su fahimta ba wasu ne muke gina su muke ƙara musu ƙarfi ina fata Allah ya sa masu kuɗinmu su yi zuciya tun daga yadda Najeriya ta dawo su ta buɗe bankunan nan muna fatan Allah ya sa musulmi na ƙware ɗan arewa ya samu gwamnan bankin nan Allah ya sa ya taimaka mana mutanen su bubbuɗe muwa mu ɗanyi ƙarfi saboda raunin ya isa ka duba yadda muke layi a bankuna wallahi wani banki da na zo wuciya na ga mutane malam kamar na yi hawaye yadda ka ga bayi ɗan bala'i da kuɗin ka ka zama bawa ko kyauta iyakaci wallahi wallahi wani ma'aikacin banki yake gaya mai ce wallahi akwai mutumin da yana da biliyan ɗaya a bankin mu biliyan ɗaya ya zo yana roƙon mu Allah annabi ba shi dubu goma kashi da ƙyari ya samu ya ɗan ciri dubu kaza a can ATM ya ɗan shigo ta nan gurin ya ciri da ƙyari ya fitar da dubu kaza yana da biliyan guda kuma ka je ga mutane a bankin kaza layi yanda kaga tumaki kuma ku cira ku ci uban zafin rana su amfana da ku kuma duk ba naku bane ga babban alhajin ka yana ta sayan gidaje yana rufewa ka mutu a banza ka tafi a zo ai gara basar su yayi kaza suna da kudade amma ba fikir tunanin business din yanzu ko wannan ba za mu kishi ba ya kamata wallahi masu kuɗi ku dawo harkar bankin nan tunda yanzu banki yayi daraja da transfer din nan kadai za ku iya rayuwa duk mai bankin da za a zo a yi wannan transfer ɓirin ya tura ɓirin ɓirin ya ishe ka ka rayu kuma za su zo su ta juya abubuwa ne banda fa kudaden ruwa da suke samu sun yi kamfani kaza sun yi kamfani kaza yanzu a wasu kasashen da aka ci gaba wallahi ko a nan afirka manya manyan building gina gina ne bankuna ke gina su nasu ne su suke samun wannan moriya ni yanzu ni da kai sai dai mu ta tara kudin mu tura musu mu tara kudin mu tura musu yanzu ragon layya idan zaka saya sai ka dade kana asusu kafin ka tara dan in ka je kasuwar kauye ba kashi ba ba kashi ba rago sai ka ba su kudi hannu da hannu wani ya kira ni ya ce malam akwai kudi na ce babu ya ce da kana da kudi malam ga bujimi nan 300 ne amma inda kashi wallahi 150 170 za a baka shi bijimi na ce wuuu wallahi mana ya ce raguna kwamala yanzu a kasuwa mana kaga rago kamar zai da ki gini in an taya shi malam wallahi in kana da kuɗi hannu a banza zaka ai duk wanda yake da kuɗi kafin Allah ya sa su dan sako mana abuwa su warware ka je ka sai ragon layyan ka tun yanzu ya fi araha bijimin ka tun yanzu amma in kana da mai kash kayan mutanen na malam yahudawa ne sun gama da mu wallahi yanzu kudin break kudin tara sai gagare ka na yaran ka wallahi babu in ka ga kashi yanzu daurin aure ne nawa sadaki dubu ɗari sai su zaro ta sabuwa kar iyakacin ta kenan to ni dai duk auren da na daura nan da wata biyu dai duk kashi ake bayarwa sai dai watakila wani wurin ne ake yin transfer dan Allah ya uwana nayi wannan bayanin ne saboda mu yan Najeriya ne ko matasa ne gaskiya kamata mu rinka sanin me yake gudana kar mu jawo kanmu kaskanci da ci baya banki kaza na suwaye sai gaba mu bane business ne aikin banki mun tare gaba ɗaya mu sai dai a provisions to da wani ya bude provisions na wani ya bude provisions na ko wani ya sai adidi sau shi ma wani ya sai ko mata ɗaya tana da kuɗi ta sai guda ashirin talatin akwai abubuwa na neman kuɗi da yawa wanda ya kamata mu yi amma ya late ya late ya late mafi Allah ba mu ikon yi yanzu kun gane mudaraba ko ka ba da kuɗi a juya maka a raba riba to in Allah ya sa an samu masu amana to da za a rage talauci a cikin al'umma kuma ina so na gaya muku wani abu guda ita kasuwa da juya kuɗi fikira ce wannan kun gan shi abokina ne tun da muke zaman neman karatu amma shi Allah ya ba shi kuɗi ni kuma ya bani da ƙalar lau ƙalar rasulullah wallahi tun bai da taro muna ta da shi amma yanzu ya zama mai kuɗi ni ya bani muna ta fama ya fi ni wayon juya kuɗi kwarai da gaske yanzu ni yanzu ka bani wannan kuɗin da na faɗa miliyan hamsin nan wallahi sai na sai dai in haɗu da iyali ce to ya za mu yi da kuɗin nan ne amma wannan yanzu yanzu zai kalkula me zai yi ya gama da ita ni na yadda ya fi ni ilimi a wannan janibin kenan abin da nake nufi idan kai ma'aikacin gwamnati ne kake da kuɗi ka tara kuɗi samu wani abokinka amini mai amana ku yi yarjejeniya da shi ka ba shi kuɗi ya juya tunda akwai amana ya amfana ka amfana amma ku ɗebi kuɗi miliyoyin kuɗi ku kai banki ku shiru ku kwanta talauci ya damu mutane ba wa wani kuɗi mai gidan walda ne ya iya walda ya siyo karafunan walda ya yi ta ƙofofi masu kyau ana saya harka tana tafiya ya ɗauki yara aiki ana lissafi duk shekara ka ga uwar kuɗi sannan ka bayar da riba ku raba tare dala ba taimaki mutane ba amma duk wanda ya samu kuɗi ya kai banki ya ɓoye ka kai kuɗi ka ƙi ka taimaki ɗan uwanka kuma ka kai wa wasu suna amfanuwa da kuɗin wallahi rashin amana shi ne ya ɗan uwana ni na sani wallahi akwai masu zuciya akwai masu kishin taimako wallahi ko yau nan wani ya mun magana ya ce wai ga wasu kuɗi na yana so a ba wani ya juya na ce a'a ka je ka san yadda za ka yi ka koyi kasuwa da kanka juya kuɗi a ɗauki kuɗi a ba wani ya juya a yau sai abin da Allah ya to sai ka ji kunya ba mu da amana mala akwai waɗanda suna da arziki suna so su taimaki wasu amma ina kanin ka za ka ɗauko uwa ɗaya uba ɗaya wallahi ma ka gina masa guri ka ce gashi nan zo ka ci abinci billahi azimu malam da ya zo ya fara ɗagawa zai ci aikin banza haka zan kare ina tara mai kuɗi ba da ma gadarsa sai abokinsa ya ce kai banza mai kai har yanzu ba kai komai ba dan iska ga gifili ana sayarwa kana iskanci kana shirme da ya gaya masa abokinsa ne tunda ya zage shi sai je ta ɗiban kuɗin wani bari ya sai fili bari ya kaza bari ya abin da yake kashe mu kenan ba amana duk wanda zaka ɗauki dukiya ka bashi ya juya wallahi sai abin da Allah ya ban ce fa ba mutanen kirki ba akwai mutanen kirki amma amana ta yi karanci uba ne ya zo ya same ni uba ya ce malam ka gani nan ya ce na ji kana wani wa'azi wai addu'a Allah ya kawo ya'ya Allah ya kaza ce a'a malam ku rinka bincike in za ku yi fatawa fa na ce to ya ce wallahi ka gani na daina addu'a Allah ba ni da na ce alhaji me ya faru ya ce da ha ba malam ya ce ni da ƴaƴana suka haɗu za su kashe ni na ce kisa kamar ya ita malam ina da arziki ina da kamfanoni na raba ‘ya'yana a kai wani rike kaza wani rike kaza wani rike kaza ya ce wallahi malam sai gashi sun zo sun yi mitin sun kassara ni na yadda wai ‘ya'yana ne da na zo bincike sai na ga gaba sun kassara kamfani da na bincika sai na ga ashe ‘yan ɗaki ɗaya sun haɗa kai sun buɗe irin wannan kamfanin da kuɗi na a wani guri kuma sun ɗebe kwason sun ce baba ya samu ƙarancin jari ko ma can wallahi ya ce duk sun kwashe min kwastomomi sai na ji ashe ga wani kamfanin sun je sun bude irin nawa a wani wuri ya ce na buga na buga na buga ya ce kansu ɗaya suka nuna ma wai don me za a zo a musu haka ya ce to Allah ya isa ku tattara ku ta muku bani ya ce wani ɗan yaro ne ƙarami ni yanzu ma in na je biya masa school fees ma wallahi gani nake asara nake yi in ji shi ma ya ce saboda ina ganin shi ɗin ma in ya girma sai ya yaƙe ni ya ce malam hawan jini suka tayar mu malam kamar zan mutu ya ce abin bakin ciki malam uwarsu ta goyi bayan su eh ai ba a san su ne dole kaza kaza kaza ya ce ke hajiya wallahi da ba dan albarkacin yara na maza sai na sallame ki ke ma me ja wannan rashin amana ashe ɗa zai iya cin mutun cin amanar ubansa ubansa gidan kamfanin uban shi ya ce ɗa ya ce wallahi ya ishe ni ya ce kuma ɗan kuɗi na malam yanzu zan cire more ne duk abin da na zo zan masa cin kaca na ƙarshe Allah ya ce zan saka riga iya gani na mota ko ce kaga mota ta wallahi duk da aka yi sabuwar mota sai na canja ya ce zan kwanta wuri mai kyau ya ce kuma aure yanzu zan ƙara bakarariya zan nema mara haihuwa zan nema kaga wannan wannan an tunzura shi na ce ka yi haƙuri wallahi gaya mun ya ce ka faɗi wannan a wa'azi ya ce wallahi ka faɗa ni na gaya maka na ce alhaji ba daidai ba ne ya ce yanzu dole sai na yi addu'a Allah ya bani ɗa akwai aya da ta ce dole sai ka nemi Allah ya baka ɗa ya ce sun ishe ni waɗanda sun tunda sun mun azaba sun isa to Allah ya sauƙi na Allah yan uwa mu zama masu amana masu riƙon gaskiya duk wanda ya ga yana da mai ɗan dama dama a kusa da shi in ka rike gaskiya za ka samu albarka akwai mutanen da wallahi malam ba su da komai amma ta dalilin wasu Allah ya musu arziki amma duk wanda za a ba shi amana idan ne ya cinye to yana cikin wahala kuma ƙarshen cin amana dole sai ka tozarta ka san da wannan gabar magana ta farko kenan yace walau shurud dalika fil mudara'a fasadat indahum da an shaddanta haka a cikin mudara'a ya lalace falam falam yajru al bazra majra za'as al mali ba su gudanar da irin ya zama kamar uwar kuɗi jari ba a cikin mudaraba bal ajrahu majra sa'ir al-baqli sai suka sashi a matsayin sauran iri da abin da ake shukawa waidan fa innal bazar jari majra al-ma'i wal manafi' iri din nan na gona ana dora shi ne a matsayin wato kaman ruwa da ake samu a gona da sauran amfani kuma fa inna zar'a la yakunu bihi wahdahu ai gona shuka idan aka yi ba ta iya rayuwa da iya iri kadai dole sai an samu ruwa sai an samu bayi sai an yi sauran walhalu bal labud da minas saqi wal amali sai ce dole sai an samu shayarwa da nomawa wal badru yamutu wa yunshi'u Allahu az-zar'a min ajza'in ukhra yace iri yana iya mutuwa iri yana iya lalacewa kuma Allah ya ristirar da wani shukan daga wani bangare na ƙasa ta kunu ma'ahu min alma'i wanda shukan zai rayu da ruwa da iska da rana da turbaya da sauran aiki wal amal fa hukumu hukumu hadhihi al-ajza hukuncin sa dai ne da wannan bangarori gaba daya wa aidan fa innal arda nadhiru ra's al-mali sai malai yace lalle gona daidai take da uwar kuɗi idan har mutum yana da gona ya bayar a gurin ibn qayyim ya halatta ka ba da gona ka ce wani ya zo ya noma in an gama ku raba amfani gona ce da kai iya ganinka ka ce wani ga ta kyauta zo ka noma amma kai za ka yi baruwa kai za ka zuba taki kai za ka zuba iri kai za ka yi duk wahalhalu ni kawai in shekara ta zo za mu buga lissafi buhu ɗari ne ɗau hamsin ɗau hamsin ƙwarai kuwa wannan shine al-musaqa me ake ce da shi al-musaqa to yanzu dan Allah malam wannan ba a korewa masu kadara talauci ba kuma yanzu wannan ba a karfafa manoma su samu amfani ba duk da na san za ku ce kai ai wannan wahalar ta yi yawa dan ku ba haka kuka so a yi ba ina fata ana fahimta amma ya halatta a shari'a ya halatta ka ba da gurinka a noma a raba amfani gida biyu kaga kai kawai abin da kake ci arzikin kake ci yanzu kenan zaka yi business ka sai gonakin da yawa ka zubar da su kawai ai ta nomawa ka samu abin da zaka ciyar da iyalinka sauran an baka kuma ka samu na cef ne sai ka kwanciyar ka ta zuwa masallaci baka fashi baka da damuwa ina fata ana fahimta da aikin gonan da shukar da komai fa yana kan wancan mutumin ne kamar ai shi ibn qayyim abin da yace kamar ai kudi ne ku da kuke cewa a to yanzu idan mutum yana da naira miliyan hamsin ya ɗauka baka ba kwance su zai a gida ba ba kai za ka je ka wahala ba ka tashi ka buɗe shago da sassafe ka rufe ka faɗa da yara 'yan aiki an rike kuɗi ka je ka nemo ka tafi can ka je ka kai kaya ka karɓo shi fa yana kwance a gidansa sai ƙarshen shekara a zo a buga lissafi wannan ribar idatsa ta gida biyu ka ɗaurabi ya ɗaurabi meye bambancinsa da mai gona da tsura gonan ya ɗauka ya baka ka je ka noma ta daga ƙarshe aka zo aka raba amfani gida biyu ya ɗaurabi ka ɗaurabi meye bambanci duk iri ɗaya ne to haka idan Allah ya sa kana rayuwa da masu amana wala ba sai ka wahala ka je kasuwa ba in kana rayuwa da masu amana ba sai ka wahala ka je gona ba in kana rayuwa da masu amana in dai Allah ya baka karfin jari da arziki za ka yi kwanciyar ka ne a gida kai ta salatin annabi kana biyan kuɗin makarantar yaranka kana zuwa umararka da aikin hajjinka aikin wahala duk ba ka da shi sai dai ka tafi motsa jiki shekara kawai za a zo ame a raba riba ka ja kaya su ja kaya shikenan aje a ci gaba da tafiya ai malam wahala a duniya me aka yi da ita to amma mu ba mu gane wannan ba yanzu ga mutum yana da arzikin yana da kuɗin yana da kaza amma wallahi malam ya fi talakan wahala ga mutum yana da miliyoyin kuɗi amma ba alama hutu a tare da shi a gigice kai alhaji ai kuɗi sai an musu wahala haka za ka gare da wahala baka huta ba me amfanin ka tara kuɗi baka ci kuɗin ka ka more ba irin wannan zamani da ake mutuwa da wuri a ai duk wanda ya samu al'amura ka tsaya ka gyara abubuwa fa sosai ka ci abinci mai kyau wanda Allah ya halatta maka halal ka sayi rigarka ka saka sosai yawwa samu gurin zaman ka ka inganta shi yawwa kar ka yadda da wani sauro yana cizon mutane a unguwa akan me sauro zai cije kana da kuɗi hauka ne ai ba zai yi ba zan bari sauro wallahi ya cije ni ba a da wani dalili malam to me amfani in je in kai kuɗi in ta ajewa a banki sauro yana cizo na wai ga wai attajiri an kai shi wallahi malaria ce za ta kashe mutuwa za ka yi da malaria ko a zo mutum babban attajiri wai olsa wai ta kama shi olsa kana da biliyan kaza a olsa ta kama ka ai wannan cutar talakawa ne ai na je wani asibiti a wata ƙasa olsa sai balarabe ya ce ya ce ish olsa me wani olsa dan ta mata akwai yayin abinci baka ci ko da yake ba fahimtar mu suke ba irin wannan sai a ce ai bai da kuɗi ne shi yasa ni dai abin da na fahimta wal man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq babu dalilin da Allah ya rufa ma asiri zaka zo ka wahala ƴaƴanka a wahale ƴar uwarka a wahale tsohuwarka a wahale kai ma a wahale kayi lissafi ne da mala'ikan mutuwa cewa zaka shekara kaza me amfanin kuɗinka da kake da shi baka ɗinka riganka mai kyau ba ka taimaki iyayenka da yan uwanka me amfanin kuɗin da kake da shi baka inganta wurin kwanciyarka ba ka bar gida da kwata da beraye da masifu a ciki akan me Allah fa bai haramta ba yawwa kai mai kyau kuma ka tuna da Allah ka kwana da daddare kana kuka kana sallah kuma ga kuɗi a jihunka wallahi tallahi ba uban da isai hana ka shiga aljanna wallahi ai ganewa ne amma ba gane ba yaya mutum zai zo jefa kansa cikin matsi in ka ga mutum yana rayuwa cikin matsi shi ya ga dama sai dai Allah bai hore mai ba fulatani yana da shanu garke garke a daji yana da saniya ta fi dubu wani muka haɗu da shi aikin hajji ya ce ka gani nan tun da fulatin ce ya ce tun da nake ban taɓa kwana a rufin kwano ko a rufin abu nan ba tun da nake a ƙarƙashin kara nake kwana da lamfo ya ce amma ina gaya ma yanzu ban san adadin shanuna ba na ce kai ya ce ai jika na ma jika na ma bai san adadin sanda nawa yake da shi saniya ba ya ce yanzu wannan umarar da zan zo din ya ce kawai wasu ƙwaya uku na ɗauka na sayar na taho ƙwaya ɗaya abu na ce kaga in mun taɓa shanunmu za mu yi auren yarinya ne in mun taɓa shanunmu to za mu sayi abinci ne za mu mu yawo muke a cikin daji kawai malam sun tara arziki ba san amfanin arziki ba malam saniya bujimin da in an je an dire shi a kasuwa za a ce naira dubu ɗari bakwai ɗari takwas yana da sun fi ɗari nawa amma bai san yadda zai ba bai da takalmin kirki bai da hular kirki bai da komai kuma in yazo zai tafi zai koma da sauran kuɗinsa ne gaba ruwa zai siya da ruwan zamzam kawai ya koma gida ci gaba da rayuwar wahala yanzu wannan jin daɗi yake yi wallahi ba jin daɗi ba ne daidai yake da wannan alhajin da yake ta noma noma noma noma alhaji a ai mun tara waken soya a alaji ka tsaya ka kimtsa kanka yawwa ko ba ka bane yawwa mutumina Allah mana afuwa to ibn qayyim yayi mana wannan bayanin ne dan mu koya mu yi ni ina sha'awar noma kwari kuma ina so mutane su rinka yin noma dan saboda ba dan komai ba saboda noma tushe ne na arziki kuma yace wa aidan fa innal arda nadhira ra's al mali wa hadha yaqtadi an yakuna al muzari aula bil badri min rabbil ardi yace yana nuna mana cewa wanda zai yi maka aikin gonarka shi ya fi cancanta ya zo da irinsa dan me zan baka gona ta ka noma kuma ni zan baka iri kai zaka je ka nemo iri ka noma ka shuka ka saka taki ka yi ban ruwa kaka'a ta zo kuma in zo in makale in ce buhu nawa aka samu in jarabi ka jarabi in ka yi ji haushi shirin miliyan ka za ka sai wannan gonar kasuwa ce haka in ɗauki kuɗi in baka ka wahala ka juya ka juya ka juya in shekara ta zo in zo in zauna kawo kuɗi malam kamilu raba ba ni rabi ka ɗau rabi ka yadda je ka baka yadda ba ban kuɗi na ka je ka ta zama a gindin darbejiya yanzu wannan bai nuna mana samun sauki a rayuwa ba Allah ya sauƙaƙa mana to shine sai ce fallazi ja'at yau tashbihan lahu bil mudarib fallazi ja'at bihi as-sunna huwa al-muwafiq lil qiyas abinda sunna ta zo da shi shine ya dace da qiyasi abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuma harshe Allah mana afwa wannan shine karshen darasin mu a yau insha Allah a wannan shekara za kuma mu ta hutun azumi insha Allah sai bayan azumi bayan sallah da ikon Allah za a ji sanarwa na dawowa karatu Allah sa muna da lafiya Allah sa muna da imani Allah sa mu je mu yi azumi lafiya mu kuma dawo lafiya abin da yake tunkara mu na zaɓe da za a yi na gwamnoni da 'yan majalisu na jiha Allah ubangiji ya sa a yi lafiya a gama lafiya duk abin da muke tsoro Allah ka kautan mana duk abin da muke tsoro Allah ka kautan mana duk wanda zai shirya mana wani abin da zai tashi hankalinmu Allah shi ka tayar mana da hankali kafin ya tayar mana duk wanda zai firgita mu ya Allah karka ba shi daman ya firgita mu ubangiji ka tsare rayukan mu ka tsare addinin mu ka tsare mutuncin mu kuma ya Allah ya Allah ga mu gare ka mun mika maka bukatar mu da ƙuryar mu gare ka Allah ka duba mana wanda ya dace ya cancanta zai taimake mu ya Allah zaɓinka muke nema ba zaɓinmu ba zaɓinka muke nema ba zaɓinmu ba ya Allah zaɓinka muke nema ba zaɓinmu ba ya Allah ya Allah ka nuna mana alkhairi ka sa mu farin ciki ya rabbal alamin wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh